له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komi da ya kawo mu wannan yammaci na Lahadi daren Litini yau muna goma sha bakwai ga watan Sha'aban hijiran Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1446 a gidan miladiya yau muna goma sha shida ga watan biyu shekara ta 2025 mun da wannan majalisi mai albarka a wannan cibiya na alkhairi markazu abdullahi bin abbas inda muke karanta wannan littafi mufsidatul qulub littafi da ke magana akan cututtuka na zukata da irin matsanancin haɗarinsu da irin mugun tasirinsu da yadda suke gurɓata rayuwa su gurɓata addini su haifar da mummunan makoma Allah ka tsare mu la'akari da cewa wato mun ɗauko karatu a littafi na uku wanda in ba manta ba littafi na farko mun yi magana akan ittiba'ul hawa bin son zuciya da san rai wanda mun samu tsawon lokaci muna karatu a ciki har dai Allah ya nufa muka karkare muka kammala muka shiga littafi na biyu wanda ke magana akan attaraf wanda attaraf shi ma mun tsawaita bayani akai kamar yadda shi malam din ya kawo a littafin nasa attaraf shine hulewa da sharholiya da ke cire ni wannan lafazin ina amfani da shi waɗansu bayan Allah sun ce wai wani wani irin hausa ne ke cire ni na ce to ba ku karanta magana jari ba kun san akan karanta littattafai na hausa saboda ka samu vocabularies ka samu ƙarin kalmomi idan ka karanta labarin wowo dan malam za ga inda aka yi amfani da lafazin ke cire ni wato ba abin da mutum ya tasa a gaba sai huliya da jin daɗi ba abin da ya dame shi da haƙoƙa ko haƙƙin mahalicci ko haƙƙin bayin Allah to shi ma mun yi karatu a cikinsa mun ji irin haɗarinsa da irin mummunan tasirinsa ga duk al'umman da a taraf ya faɗa musu mun ji ababen da ke kawo shi mun ji magungunansa da dai abubuwa da suke da alaka da haka to a cikin haka ne sai muka shigo littafi na uku wanda ke magana akan aljidalu wal mira aljidalu shine jayayya almira'u sa'ansa ko husuma duka dai haka kalmomin muka yi ta kawo su ko ka ce jayayya ko ka ce musu ko ka ce sa'insa duk dai abu ɗaya ake nufi shine almira'u wal jidal wanda mun ji ma'anansa mun ji kuma irin yadda yake gurɓata zuciya cuta ce babba da wanda Allah jarabce shi da wannan muguwar cuta to za ta kashe zuciyarsa za ta makantar da zuciyarsa za ta sanya zuciyarsa ta kasa gane gaskiya ballantana ta karba ta kasa gane ƙarya ballantana ta nisanta daga ƙarshe dai takan kai ga mutum ya riƙa ƙyalƙyalta ƙarya yana ɓata gaskiya wanda kuma wannan ko kafirai abin da suka yi kenan wanda hakan zai nuna maka irin mugun tasirin musu da jayayya malam ya kawo mana wata gaba wacce a kanta muka tsaya cewa ɗan adam an gina halittar shi da musu da jayayya kuma abin ban al'ajabi wannan jayayyan ta ɗan adam har ranar tashin alkiyama sai ya rika yin jayayya sai ya rika jayayya da Allah sai ya rika sa'insa yana neman husuma Allah ya tabbatar shi ya koyi har ma da ya kawo mana wata ayacin da muka karanta sun malam ta kun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin Allah ne zai tabbatar da cewa sun yi shirka ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون شين سألتي ثم لم تكن فتنة إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين سيف دوبي وتونن قالوا بلنتا دا الله يمسو cewa aina shuraka'ukum alladhina kuntum taz'umun sai ce wallahi Allah mu gaskiyar magana mu ba mu shirka ba mu ba mu shirkai bane Allah ya tabbatar su sun kore Allah ya jazzama tabbas kun yi shirka sun ce wallahi ba mu yi ba kamar yadda wata ayan ta tabbatar ya halifuna lahu kama ya halifuna lakum wa yahsabuna annahum ala shay'in ala innahum mulkazibun ran tashin alkiyama haka za su dore yin ma Allah rantsuwa akan ƙarya kamar yadda suke muku rantsuwa akan ƙarya haka za su rika yin ma Allah rantsuwa akan ƙarya a zakan su in sun yi haka za su kubuta sun samu hujja sun samu dalili Allah ce amma dai su tantagariyan maƙaryata ne Malam ya kawo wannan domin ya nuna mana irin yadda musu da jayayya ta kutsa ta shiga zuciyar ɗan adam har ta zama mishi jini da tsoka idan ba dan adam ya yaƙi shedan ba to haka nan zai ɗabi'anta da wannan muguwan ɗabi'an ta gurɓata masa zuciya ta kashe masa zuciya daga ƙarshe ta saye mummunan makoma kuma ya tashi ranar tashin alƙiyama ma yana musu yana jayayya da mahalicci Allah subhanahu wata'ala a ƙarshe sai mala ya kawo mana wannan hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake bada labari idan an tashi alƙiyama za a zo da mutanen annabi Nuh za a zo da annabi Nuhu da mutanensa sai a tambayi annabi Nuh ya kai annabi Nuhu ka isar da sakon Allah zuwa ga mutanenka annabi Nuhu zai bugi kirji ya ce ya Allah na isa za a tambayi mutanen annabi Nuh annabin ku annabi Nuhu ya isar muku da sakon Allah ya zo muku da annabta ya isar muku da annabtan da Allah ya aiko shi nan take mutanen annabi Nuhu za su ce ƙarya yake yi ba wani annabi da ya zo ya mana wa'azi saboda dai dan adam ya ƙure wurin iya jayayya da musu kuma abin ban takaicin jayayya da musun akan gaskiya wato akan goyon bayan ƙarya da bata gaskiya to daga ƙarshe Allah subhanahu wataala zai tambayi annabi Nuhu wane ne shaidanka cewa ka isar da saƙon Allah zuwa ga al'ummanka zai ce al'umman annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to za a tambi al'umman annabi sallallahu alaihi wasallama shin annabi nuhu ya zo ma al'ummansa da gaskiya ya isar masa da saƙon Allah mu kuma al'umman annabi sallallahu alaihi wasallama za mu tabbatar da tabbas annabi nuhu ya isar da saƙon Allah zuwa ga al'ummansa mu ina muka gane haka domin ƙur'ani ya labarta mana duk kusurorin da awan annabi Nuh zuwa ga al'ummansa duk alƙur'ani mai girma ya zo mana da shi ka cokan ma Allah ya saukar da wata sura wacce ake kiranta sautu Nuh alaihi salatu wassalam gabaki ɗaya da awan annabi Nuh ne tun daga farkon sunan har ya zuwa ƙarshen ta inna arsalna nuhan ila qaumihi a ƙarshe kuma yana addu'a addu'an annabi Nuh shi aka cike masu da shi tun daga farko har ƙarshe bayani akan da'awan annabi Nuh baya ga irin abin da yazo a cikin suratul a'raf baya ga abin da yazo a cikin suratu suratul an'am ma Allah ya dan gigi maganan annabtan annabi Nuh wa tilka hujjatuna آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل تعرف Allah subhanahu wata'ala ya fayyace bayani akan sakon annabi Nuhu da irin yadda ya isar da ita zuwa ga al'ummansa a Hud haka Allah ya tabbatar a Shu'ara haka Allah ya tabbatar surori mabambanta Allah ya bayani filla filla akan sakon annabi Nuhu wannan ya ba al'umman annabi sallallahu alaihi wasallama yaqini cewa tabbas annabi Nuhu ya zo da sakon Allah kuma ya isa bai boye ba amma ga mutanen annabi nuhu za su yi jayayya a ƙarshe muka cike bayanin wannan babi da cewa to mu yanzu amfanin da wannan zai mana shine sai mu sa tsoron Allah kaga duk waɗannan abubuwan da ake karantawa tun daga littafi na farko da muka yi magana akan son zuciya da littafi na biyu da muka yi magana akan holewa da sharholiya da wannan littafi da ke magana akan jayayya to wallahi sai mutum ya sa tsoron Allah ya takura zuciyarsa ya ma zuciyarsa ta baibayi ya dora ta akan daidai ya hana ta bin ƙarya idan ka sake ma zuciyarka to ita innan nafsa la'ammaratun bisu'i ita tutur zuciya tana umarni ne da banna kuma shi ɗabi'an ɗan adam shi ɗan adam bai son gyara bai son a ci gyaran shi bai son a ce bai iya ba kun gane to amma kuma kai sai an gaya maka cewa kai ɗan adam ne abubuwa nawa ne ka jahilta wanda baka sani ba suna da yawa babu wani mutum ɗaya da zai ce shi ilimin shi ya kewaye komai wallahi babu abubuwan da ka jahilta ya fi abubuwan da ka sani sannan mantuwa na kama ka babu ɗan adam inda zai ce ni ba na mantuwa mantuwa na kama ka zuhul rafkana kawai abu ba ma ka manta ba ne amma ka rafkana ka rafkana kai san rai ma na kama ka kawai yanzu ni ba haka nake so ba ko kuma haka na ga dama duk cikan mu mutane ne kowa san irin waɗannan ɗabi'un munana ne kuma duk suna kama shi to idan dai waɗannan abubuwan suna kama ka da jahilci da mantuwa da sarrai da sha'afa da rafkana ghafla to tun anan za ka gane cewa kana da buƙatun waɗansu su kalle ka su ce maka can gurin inda ka sa hulanka ba haka ya kamata a sa ba inda kai maganan nan ba haka ya kamata kai magana ba kowa yana da bukatun wannan a duniya har annabi sallallahu alaihi wa sallama sai da Allah bashi umarni na kai tsaye wa shawirihum fil amr in ka tashi al'amari karka shawara kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rika shawara da sahabbai kuma ya ga tasirin shawara ba wai maza kawai ba har mata su rika bashi kyawawan shawarwari kuma idan ya bi su sai ga an fita to da dan adam ashe kamar yadda hausawa suke cewa tara yake bai cika goma ba to wama ne wane ne ma yace dan adam ya kai tara wanda ya kai tara to me kake nema kuma har bai ma kai taran ba bai ma kai taran ba dan adam ɗin da rashin lafiya ke kama shi duk iya abin inda kake takamin abin nan in baka da lafiya shikenan fa ai rufe babin ka ballantana mutuwa na kama ka so a ina ne ka cika ka zama tara ballantana a cewa ɗaya ne kawai ya rage maka kawai dai wa khuliqal insanu da'ifa dan adam Allah halicce shi mai rauni kowa ya yarda da rauni shi to ka yarda cewa san rai zai iya shiganka to waye zai gyara maka san ranka shine mummuni dan uwanka shine mir'atu akhihi almu'min kamar yadda manzo Allah ya faɗi mummuni madubi ne na dan uwansa kowa san inda madubi yake idan ka je ka sa kayanka sai ka ji jikin madubi ka kalli hulan nan tayi rigan nan tayi nan gurin yayi kaza nan gurin na cika tozali nan gurin mace ne ta duba bata sa jan baki ba to haka za ka kallon ɗan uwanka musulmi kana gyara kurakuranka shi shi wannan musulmin shi ne wata rana zai ga kuskuren ka sai ce maka a can gurin bai daidai ba irin yadda madubi zai gaya maka can gurin bai yi ba to haka ɗan uwanka zai gaya maka can gurin bai yi ba to idan ka ji haushin madubi to ka ji haushin ɗan uwanka musulmi da ya gaya maka ba daidai ɗin ka ba akwai wanda ya taɓa jin haushin madubi ya duba ya ga madubi ya nuna ne shi ka fito amma dai can gurin bai daidai ba kawai sai jawo shi zai kwalla ma madubin magi haka gano ba shi da hankali kenan to musulmi dan uwanka ne ga aibin ka yace shan gurin baka daidai ba to ba abokin fada bane ba abokin gaba bane ba abokin sa'in sa bane amintaka ne da ɗan uwanta da kauna in aka gudu tare aka tsira tare shikenan an ci nasara akwai wani dan uwa da muke tare da shi a waɗansu shekaru can da ya je wanka ya ɗauki madubi ya kintsa kanshi ya sa jallabiya fara ya ɗauki madubi ya duba kanshi kawai sai naji ya ce Allahu akbar ana laziz wato irin kanshi din nan ya ga komai ya bi ya ce Allahu akbar ana laziz amma fa sai da duba madubi idan da a ce ya ga cewa can gurin tsoron da ya sa ya fito sai ya gyara ya san madubin nan taimakon shi shi yasa mace da Allah halicce ta cikin kyale-kyale cikin abin da mace ta yi imani da shi a duniya akwai madubi kai kila sai kai wata ɗaya ma baka duba madubi ba amma kun taba ganin macen da ta tashi da safe har ta kai yamma bata duba madubi ba sai dai in ba ta da lafiya ko tana cikin halin tafiya ko akwai wani abu da ya hana ta ko a tafiya ma mata suna da madubi a cikin jakansu ko makaranta Ila an gane, da haka sun yi imani da madubi saboda yana gyara musu kwalliya, saboda a cikin kwalliya Allah ya halice su. To, ta yaya mu ‘yan uwanmu ne ba za su zama mana madubai ba. So, don haka, mu sanya zuciyarmu, mu sa zuciyarmu a inuwa, mi fafutuka matuƙa ganin cewa wannan zuciyar tamu ta yi kyau, ta yi tsafta, ta gyaru. manzala su sanar da ya ba mu gamammiyar ƙa'ida cewa a cikin jikin ɗan adam a ta gaba in ta gyaru to gaggan jikin ɗan adam ya gyaru in ta gurɓace ɗan adam ya gurɓace manzan Allah ce ita ce zuciyarsa to wannan littafi yana magana akan cututtuka na zuciya ne menene zai gurɓata maka zuciyan to shi ne za a gaya maka don kai fada da shi ka yaƙi shaidan kai fada da wannan ka nemi taimakon Allah kana iya samun mutum a halitta a ƙiran halittan shi mummuna ne haka wanda Allah ya so da muni a halitta amma in Allah ya sa imani ya kutsa cikin zuciyarsa zuciyar ta kyau ta gyaru sai ka ga mummuna ne amma kowa na kaunin shi na san shi kowa yana mishi addu'a ta alkhairi wannan ya ci ribar rayuwa me yasa saboda zuciya ta yi kyau a gefe guda kuma kana iya samun kyakkyawa amma yana da cututtuka irin na zuciya girman kai walaƙantar da mutane alfahari hasada san abin duniya ya wuce ya mishi yawa sai ka ga kyakkyawa ne amma kowa baya san shi yana faɗin mummunan abu a kansa to wannan kawai sai ƙara alamta maka ya fito maka ƙarara gaskiyar maganar annabi sallallahu alaihi wasallama cewa in zuciya ta gyaru gangan jiki ma ya gyaru in zuciya ta ɓaci gangan jiki ma ya ɓaci shi yasa malamai suke kiran zuciya queen ita ce ita ce malika duk gabaki ɗaya gaɓaɓɓen nan ita ta mallake su kana ganinta a ɓoye ba ka ganinta ita ta mallaki wannan idan ita ta mallaki wannan hannun ita ta mallaki wannan ƙafan wannan cikin ma ita ta mallake shi gabanka da bayanka duk ita ta mallake su shi ne sai ka ga mutum sai ka ji an ce maka ya ji son zuciyarsa sai ya amfani da hannunsa sai ya sata da haka yanzu wannan hannun ya yi ma menene biyayya zuciya sai baki harshe ya ma zuciya da'a sai wani ya fito ya zage-zage wani ya fito ya giba wani ya fito ya ƙarya ya yi mawa biyayya zuciya da haka duk wata ɓanna da kaga ta faru to an yi ma zuciya biyayya ne a daidai lokacin da yake kuma duk wani alkhairi da kaga ya faru an saba ma zuciya ne saboda ita ammaratun bisu'i to shi yasa ni nasihan da nake mana gabaki daya kar mu dauki sauraron karatuttuka kawai a matsayin yanzu ana yayi karantarwa da sauraron karatu ba yayi bane وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ba yayi bane ana son ne ka kwatanta abin da ka ji na gaskiya kuma in dai da a ce ka riga ka kana yi wato me zai sama aiko a gaya maka ai an aiko ne a gaya maka domin ana zaton ba ka yi dan ka yi abin da kuma ake son ka bari ana zaton kana yi ne dan ka bari to shi yasa lokaci a cikin karatu sai wani ga wai ko wannan da an je an gaya ma malamin nan ne da ni yake yi eh da kai yake yi ai ba na koyi da kai yake yi kuma an gaya mishi ne wa ya gaya mishi shine Allah man allamaka hadha qala man anba'aka hadha qala nabani al-alimul khabir Allah shine ya gaya mana ɗan adam ya gaya mana yadda muke Allah ya alamu man khalaqa Allah bai san halittar da yayi ba shi ya gaya mana yadda muke kuma ya ce mai majunanmu wa'azi da nasiha akan ɗabi'a kaza da ɗabi'a kaza da hali iri kaza da hali iri kaza kaza ba ma yi mu riƙa yi kaza muna yi mu daina yi so da haka kakai tunana to za ka an jefa an gaya mishi ne gashi ya zo duk abin da yake faɗi kamar da ni yake yi wallahi da kai ake yi yanzu wannan majalisan muna yi don mala'iku su ji ne su yi aiki muna yi ne don aljannin da ba mu gansu ba ba musamman adadinsu ba ba san suna nan ko ba su nan ba da su muke yi da wa muke yi da kawunanmu muke yi wani lokaci ma mai karatu yana faɗin cutan shi yana jin raɗaɗi amma tilas sai ya faɗa saboda idan ya ƙi faɗa kuma ya ɗaukan makanshi nauyi babba ya ɓoye gaskiya to tilas sai ya faɗa dama abu biyu ne ka faɗi gaskiya kuma ka yi aiki da gaskiya in ba ku manta ba na ce muku a cikin karatuttuka da muka yi a baya wannan shine as-siratul mustaqim shine al-ilmu bil haqq wal amal bihi ka san gaskiya kuma ka aiki da gaskiya duk abubuwa guda biyun nan Allah ya dora mana dole ka san gaskiya kuma dole ka aiki da gaskiya to yayin da ka san gaskiya sai ka ki faɗa to kaga ka tauye wani abu to ka san gaskiya baka faɗi ba kuma ka ta aiki da gaskiya ka ga matsala ta zama maka biyu amma yanzu ka faɗi gaskiya amma ka kasa aiki da gaskiya ka ga yanzu matsalan ka ɗaya ne sai kai ta neman taimakon Allah ka gyara to shi yasa duk karatuttukan nan da muke yi muna yi da kawunan mu ba muna yi da mala'iku bane ba muna yi da aljannu bane eh aljannu suna iya zuwa su ji su ma su amfana amma asali muna yi ne da yadda muke kallo ba wanda ma ma kallo ba ko ba haka bane in aljannu ne kenan kawai sai dai ka je daji ko ka je kasan wata kuka kawai ka nadi kai rawani ka ce to ittaqullaha misali a ce da kake ka ce aljannun da ke gurin nan ina su ka ce suna inda suna jina sai wani ma dauke kai ne tabaki aljannun ma sun bige ka kila to da haka muna yi da kawunan mu ne da haka dole mu kalli waɗannan abubuwa da muke karantawa واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة haka aka gaya matan annabi ku tuna irin ayoyin Allah da ake karanta a ɗakunan ku da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam ku ji su ku karɓe su kuma ku yi aiki da su to ni ma haka nake mana wannan nasiha da wasiya akan da abubuwan da ake karantawa mu ji su mu gane su kuma mu yi aiki da su jama'a musulmi ko mun fahimci wannan cikin dalilan da ya sanya dalilai guda biyu ya sa nake ganin da bukatun a yi wannan faɗakarwa dalili na farko dai yau za mu rufe karatun da yardan Allah tun da lahadi ɗaya ta rage daga nan sai ramadan to wancan lahadin kuma da ta rage ɗin akwai yiwon ina na akwai yiwon bani nan wallahu ala illa a sha Allah rabbul alamin to wannan kaman wasiya ce da nasiha ta rufewa dalili na biyu shine ga wanda ya saurari hutuban satin da ta gabata wanda ne magana akan illan sakin harshe da na sati uku da suka gabata duk kusan akan abu ɗaya muke magana akai wato mun zo wani irin zamani mai wahalan sha'ani mai wahalan sha'ani wanda kuma kamar yadda malamanmu suke faɗi har na ga Profesa Mansur Allah ya saka masa da alkhairi hutuban wannan satin da ya yi wasiƙa ne zuwa ga malamai leta ne ya rubuta ma malamai har ya ce yana fatan kowane malami ko manyan malami ya ce kamar malamai manya da sa'o'inmu da ƙanninmu da 'ya'yanmu ma duk dai wani wanda ya ɗauki rigan malanta ana kiran shi malam ko da a makarantar islamiyya ce ake kiran shi malam ko a masallaci ko a anguwansu ya ce to akwai wata ƙasida ta jurjani yana fatan kowane ɗalibi ya karanta ta in so samu nema ya haddace ta da ya gama fassara wannan ƙasida mai baiti ashirin daga nan sai isar da wata nasiha zuwa ga malamai a daidai lokacin da yake kuma na ji shafi sufsan ba shi ma yana faɗin kwatankwacin wannan cewa profesa sani umar rijiyar lemu ya je masa ta'aziyya yana batun cewa irin yadda al'amura suka gurɓace a siyasa suka gurɓace a aikin gwamnati to haka nan wannan damijin ma ya shigo sashen harkar malanta kuma matsalar ita ce idan kowa yana sakin baki to ɗalibai da malamai ya kamata su riƙe bakonansu kun fahimci abin da nake nufi da ɗalibai da malaman su ya kamata su riƙe bakunan su har na ji wani bawan Allah shi ma da yake ma shaka Yusuf san ba nasiha yana cewa ba haka malam Abubakar Gumi yayi ba yau duk wani malami ya zage ka yau duk wani ya ci maka mutunci ka wuce ka tsaya kana raddi saboda idan ya zage ka in an rubuta mishi zunubi kai ma in ka zage shi za a rubuta maka mai yiwuwa kila kawai in ka rama daidai da abin da ya maka sai a cewa in aqabtum fa aqibu muslim aw qawtum bi babu laifi wanda ya tuhume ka ka kare kanka kamar yadda Allah ya labarta mana kissan Annabi Yusuf da take ce ma mai gidanta ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa ayyuzjana aw azabun alim ai annabi yusuf bai ce to shikenan a tafi a hakan ba sai ya ce a hiya rawa da tuni an nafsi sai ya barantar da kansa ita ce ce kaza ce kaza ce kaza ce kaza babu laifi in aka soke ka aka soki addinin ka aka soki mutuncin ka babu laifi kai bayanin gaskiya cewa an soke ni da ne a matsayin kaza da kaza da kaza amma ga yadda gaskiyar magana take amma kar ka shiga cikin mutuncin wani kar ka kai ga kai ma ka zubar da mutuncin wani to matsalan shi ne sai kuma ya kasance yanzu ɗalibai muna zuzu ta wutan fitina muna zuzu ta wutan fitina akwai wani karatu da wanda daga cikin manyan malaman mu yayi kawai sai naga an ɗauko karatun karatun fa ya daɗe wai malam ya yi ta'aliki akan abin da ya faru a gidan shakwani sai a manna hoton shakwanan sai a ɗauko bayanin wannan malamin shi ko ya bayanin shi tun shekara biyar da suka wuce wannan ba zuzuta sharri ba ne da fitina kun gane jama'a musulmi ko kuma mutum kawai sai karatun tsakani da Allah kawai sai a ɗauko hoton wani sai a ce yau dai wani ya fito da gaskiya yi ma wani raddi wanda ko shi kila karatun shi ma yayi ne tun shekara biyar shida bakwai da suka wuce wai sai a ɗauko wancan sai a gwama hoton ku sai a ce wai kai mishi raddi to irin wannan matsalan sai ga shi ta shigo kuma cikin ɗalibai sai ɗaliban suna neman su gigice kamar yadda mutanen duniya zaune gari kawai suka gigice to wallahi sai mun yi taka tsantsan duk abin da kaji ana faɗi akan illan harshe to ko ni na yi wallahi ya hau kaina ko kai kai ya hau kanka ka kai makanka kyakkyawan zato ka tsara harshenka in baka tsare ma musulmi mutunci ba wallahi kar ka zama da mutuncin musulmi akwai waɗansu mutane a cikin addini wato sun riga sun zama sha'airul islam mutane ne amma sun zama sha'air ana faɗin sunansu kawai addinin musulunci zai faɗo maka ana faɗin sunansu kawai sunna za ta faɗo maka kun gane abin da yake nufi sunna kawai za ta faɗo maka to wani riba za ka ci idan ka ɓata irin wannan malamin ko da ku a ce ya tafka mummunan kuskure a ce ya yi kuskure ba wai bai kuskuren ba ne ya yi sai ka zo sai ka ɓata wannan malamin malamin da yake kila yau shekaran shi arba'in yana shiryatar da waɗansu al'umma waɗansu sun shiga musulunci ta ƙarƙashin wa'azin shi waɗansu sun shiga sunna da bid'a suke yi waɗansu sun daina shirka sun daina bid'a waɗansu sun zama mutanen kirki waɗansu sun zama masu kishin addini duk ta sanadiyan wa'azin shi to yau ya zo ya tafka laifi guda ɗaya kuma ka sanye laifin kila an fahimce da kyau bari ba da misali can da duk abin gashi a cikin social media don a gane abin da nake nufi misali sai aka zo a kungiya sai aka ɗauko taimako aka ce ƙungiyar izala ga gudunmuwa mun ba ku ku taimaki addini ku yi da'awa za su karɓa ko ba za su karɓa ba kai ba ƙungiyar izala ba ko ni kaɗai ka ɗauko ka ce ga taimako na ba ka zan karɓa inda matsalar take shine a ce ni na kai kaina na daga kai don ka ganni ka bani amma ina zaman zama ya sai ka ce ga taimako me zai hana in karba to ballantana an ba kungiyan addini to sai aka dauko taimako aka ce kungiyan addini to gashi an ba ku gudunmuwa to lokacin da abin ya baci sai aka ce ai an ba su ne cikin kuɗin makamai to ba aibi ne an ba su cikin kuɗin makamai ba to shikenan ku je EFCC ku dependent din kanku cewa kun karbi kuɗin nan kun yi kaza kun yi kaza kun yi kaza kun yi kaza ni yanzu idan ka kawo min gudunmuwa sai na tsaya ina tambayan ka source din da ka bi ka samu in dai na san kawai banna kake kai mabannaci ne shine ba za a karba ba amma in na san kana da hanyar mai kyau da mara kyau to in ka bani kyautan in kyautata zan cewa ko cikin hanyar mai kyau ka bani ka'ida kenan to ballantana wanda zai ba addini taimako to yanzu wannan ya kai ga a ɗauko malaman sunna da suka salwantar da rayuwarsu suna da mata sai matan ɗaya daga cikinsu ta kwana arba'in ba ta ga mijinta ba yau ya je da awa guri kaza ya fita ƙasa ya shigo ya je yi ma turawa ya yi ma larabawa ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza amma yanzu an ɗauko wai kuɗi an bashi ya karɓa to yanzu shikenan kuma sai a yi ta ɓata sunan shi a social media anya kana jin wannan babu gudunmuwan shaidan a ciki to mu dauka a ce an bashi kudin ne a ce an sato kudi ne Allah ya kyauta a ce an sato kudi ne sai aka bashi sai ajizanci na dan adam sai yasa ya karba idan ka gane ya karban nan rufa mishi asiri ya kamata kai ko fallasa shi ya kamata kai malaman mu a cikin littattafan fiqh suna cewa yanzu da ka ga mutum yana zana ba yadda za ka yi ka hana shi kuma in ka bari mutane za su gan shi me suka ce ayi ka samo lullubi ka rufe shi kar a gan shi in ya so daga baya sai ka mishi gyara ina kun gane abin da nake nufi man sakara musliman duk wanda ya rufa ma musulmi asiri sai Allah ya rufa mai asiri to ka ɗauki mafhumul mukhalafa duk wanda ya bibi al'auran musulmi kuma fa shi ma sai Allah ya fallasa shi ya kunyata shi to ballanta na mahadisi ingantacce ya zo ya ma'ashara man amana bi lisanihi wa lam yu'min bi qalbihi la taqtabul muslimina fa innahu ko ko la tattabi'u awratil muslimina fa innahu man tatabba'a awratil muslimina fadahahu Allahu law fi qahri baitihi qahri baitihi aw kama qala sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake da manyata kozarta musulmi yana kunyata su sai Allah ya kunyata shi a cikin gidan shi ma wannan na bada misali ne guda daya to shi yasa nake ga mumi makanmu nasiha in duk kasan nan an gurɓace kowa yana sakin baki a social media da ƙarya da gaskiya da ƙasafi da waye abin da baka ji ba baka gani ba kuma ko da a cycle din malamai ake yin wannan wallahi karka shiga wannan bankaura da shiririta kamar yadda nake cewa akwai wani wanda yake shi da rigan malinta ne amma komai sai ya tsoma baki a ciki akwai abubuwan da yake babazin ka bane kai shuru kawai kai shuru ya fi maka alkhairi to kace komai sai kai magana to ina shawartan kawunan mu ne mu nan yanzu da duk wani wanda sakon nan zai ishe shi wallahi ka tsara harshenka ka tsare alƙalaminka domin zuciyanka ta samu tsarki al'imamul bukhari ya ce tun da na ga hadisin da ke magana akan hadarin giba ban taɓa yin giban wani ba kun san wani abin ban al'ajibi da al'imamul bukhari ka ɗauki duk littafin da ka ga al'imamul bukhari yana kawo jar wata adil sai dai ka ji ya ce ba a ba zai ce ba ba ba zai ɗauki sunan wani mutum ya ce huwa ba'ifun sai dai ce ba'afuhu malamai sun ce ba'ifi ne shi wafaquhu ittahamuhu bil kadhib haka al-Imam al-Bukhari ke yi wai tsoron shi shine kar ya ce ma wani mutum da'if a gaban Allah a tsaye da shi a ce za a yi hisabi da shi da wancan mutumin kuma fa yana yi ne don ya kare sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam to yanzu wanda yake kawai shi duniyar shi yake karewa wani siyasan shi yake karewa wani kujerarsa yake karewa wani kuma kawai dama sunna ce bi kauna to yanzu dama ta samu bari mu soke malaman sunna bari mu bata malaman sunna kai kuma sai ka shiga sai kai ta ta'aliki to gobe kiyama in aka tsaye da kai ya za ka yi ka kwaci kanka wallahi ka shagaltu da laifuffukanka ka shagaltu da zunubanka kai ta istighfari kai yadda za ka yi ka kusanci Allah in duk duniya an halaka kai ka tsira in duk duniya an shiga wuta kai ka shiga aljanna kawai maganan kenan ba maganan wai yanzu in ana yayin ana yayin kaza kai ma ka shiga yayi bane ban taba yadda da yayi ba ko riga ne wai dan ana yayi zan sa a'a kawai yanzu bukata ce ta sa zan sa ai sai sa kuma ko da an daina yayin ko da an daina yayin wannan rigan amma ni yanzu bukata ta ta sa ina son in sa ta sai in sa yanzu ba a yayinta ina son in sa zan sa to duk abin da ake yi tilas ne ni in shiga cikin yayin wallahi ba tilas bane shan koko na tsohon rai ko ba ka wasa suka ce ba so da haka ina ba mu shawaran mu tsari harafan mu mu tsari alƙalamin mu domin ne domin zuciyar mu ta tsarki zuciyar mu ta tsafta mu samu wanye lafiya Allah ka samu wanye lafiya kuma da wannan muke dakatar da wannan karatu da yaddan Allah za mu dora idan Allah ya kai mu bayan Ramadan da yaddan Allah a ƙarshe wannan cibiya mai albarka muna da aikace-aikace da muka ɗauko ƙwarai da gaske na gyara wannan masallacin musamman ba zo muka yi taro na ƙarshe wanda yake a kowane fanni mun nemo ƙwararru suka duba suka yi mana lissafin abin da muke nema domin mu gyara ɗakin allan nan kamar yadda muke gyara ɗakunanmu kuma in ba mu gyara yanzu ba a naira dubu to gobe za mu yi a naira dubu goma a da ɗabi'anmu shi ne duk lokacin ramadan malam bukari kan samu ma'aikata a duba komai da ake da bukata sai mu ɗauki waɗanda za mu iya yi sai mu yi sai mu kashe dubu ɗari uku dubu ɗari kusan hudu da dai makamantan wannan la'akari da irin girman masallacin nan masallacin da ke ɗaukar mutum dubu hudu da ɗari uku lokaci ɗaya ba fa da haraba nake muku taɗi ba daga cikin masallaci zuwa sama gefen hagu da gefen dama zai ɗauki mutum dubu hudu da ɗari uku ai kai kasan duk ƙasar nan samu a samu masallaci kamar wannan yana da wahala yadda sai dai an je madina to amma bana kuma abubuwan sun tashi kamar yadda kowa ya sani kuma ga buƙatuwan da yawa shi yasa mun lissafa abubuwan da ake nema wanda za a gyara duk galibin abubuwan da suka ɓaci ya kai naira miliyan talatin amma dai liya ƙabi Allah amuran kanin fa'ulan masallacin nan ɗakin waye dukiyar nan ta waye bayan nan nawa ne ne shi ke nan ba wani abin tsoro a ciki in ma ya ta haka wallahi babu abin tsoro a ciki so don haka ku taya mu da addu'a Allah ya ce mu ke mu mu samu a yi wannan aiki cikin nasara za a ba zama neman gudunmuwa duk wanda yake da abin da zai iya yi wanda yake ganin da wani wanda ya kamata a tuntuɓa ya kawo sunan shi cewa da bukatun a tuntuɓi wani a rubuta masa takarda ga aikace-aikacen nan kawai an fitar da su kusan shafi goma sha ya kai shafi goma sha wani abu to duk wanda za a kai ma za a kai mishi yana iya cewa kawai ni zan ɗauki batun sanya boglas a abin nan a windunan sama saboda rashin bogulas a windunan sama ya sanya duka wayoyin da muke da su a sama an saci wanda wayoyin nan sun fi naira miliyan ɗaya da rabi duk an saci to bogulas kawai za a sa a rage har ma an fara kwance fanka na sallallahu salamata wa lafiya to idan wani ya ce ni zan sanya muku bogulas shi kenan idan wani ya ce to ni kuma za a gyara waɗannan windunan wanda yake gilasas ɗinsa suna yawan faɗowa gilasan suna fashewa shi ke ne in wani ya ce wannan toilet ɗin na kusa zai je yi mana aiki a ciki akwai aikace-aikace da yawa shi ke in wani ya ce wancan babban toilet ɗin zai je akwai aikace-aikace da yawa idan wani ya ce nan gaban gurin gefen liman ɗin nan gurin gefen hagu din nan gurin gefen hagu da nan inda ruwa ke zaizayewa din nan nan zai mana aiki falillah alhamdulillah minna idan wani ya ce wayarin zai kowanne da ya zo za mu fitar da shi so na farko dai ku taya mu da addu'a Allah ya sa a cin mana nasarar aikin kuma Allah ya kawo da matantin masallacin kowa dai ga inda masallacin ke ta zaizayewa sannan duk wanda ke da wata gudunmuwa da zai iya badawa ya bada wanda kuma zai iya ishara zuwa ga wani ko ya je da kansa ko kuma ya zo ya magana kwamitin da aka fitar don ta bibi wannan al'amarin ta je ta masa magana to shi ma mana nema daga ‘yan uwa su taimaka mana da wannan in muka yi mun taimaki kanmu ne domin dai ɗakin na Allah ne to da wannan dai nake mana fatan alkhairi Allah ya ƙara ma rayuwar mu albarka Allah ya ƙara ma rayuwar mu albarka Allah ya ƙara ma rayuwar mu albarka ya Allah muna roƙonka cikin falalanka da rahamanka Allah subhanahu wataala duk abin da zai daidaita addinin mu da rayuwar mu Allah ka bamu duk abin da zai zama tasgaro ga addinin mu da rayuwar mu Allah ka nisanta mu ta gare shi Allah ka shiryatar da al'umman nan, Allah ka shiryatar da al'ummanmu, Allah ka shiryatar mana da ‘yan matanmu, da matasanmu, da dattawanmu, da shugabanninmu, da ƙananan yaranmu, Allah ka ɗora mu akan turba na daidai. Allah ka ɗora mu akan turban annabi sallallahu Alaihi wasallam. Ya Allah halin da muke ci a wannan ƙasa kafi mu sani. Tun daga kan matsalin shugabanninmu, da aka jarabci waɗansu daga cikinsu da rashin tausayi, da rashin rahama, da kuntata matalakawa ya Allah ka gita mana waɗannan shugabanni Allah ka gita mana waɗannan shugabannin Allah ka ɗora su akan turba nagartacci ya Allah matsalolin da muke fama da shi na sace-sacen mutane da garkuwa da mutane da zubar da jini da ɗauke-ɗauke da matsaloli daban-daban to ya Allah muna tawassuli da sunayenka kyawawa da sifofinka maɗaukaka Allah ka ɗaukake mana wannan fitintun Allah ka amintar da mu Allah ka amintar da mu Allah ka amintar da mu Allah ka yaye mana talauci da wahala da kakani kai Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya Allah ya kai mu bayan Ramadan lafiya wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh